إله إلا الله
mu ta yau akan falalan aikin hajji da kuma kira zuwa ga gaggauta aikin hajji ga wanda Allah ya sare ma. Alhamdulillahi alwahidul qahhar العزيز الغفار الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الحنيف وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الدين الإسلام هو أعم الأديان سعادة وهناء وأكثرهم ملاءمة لطبائع البشرية وأعظمها صلاحية للإنسان في كل زمان ومكان فهو دين عقيدة وإيمان ودين الفضائل والأحلاق يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعلموا عباد الله أن هذا الدين قد أسس على أركان قوية يشد بعضها بعده وإن من أركانه العظيمة الحج الذي هو ركن الخامس من أركان الإسلام قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفرهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس من الحج في سبيل الله لمن استطاع إليه سبيل إخوة الإيمان الحج في تعريفه الشرعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص وفق السنة وهو رحلة قدسية مباركة يقضي فيها المؤمن المؤمن الحاج أوقاته في عبادة وذكر ودعاء وتصمو فيها روحه فيعود إلى أهله وقد تطهرت روحه وهذبت أخلاقه وحسنت معاملته وغفرت ذنوبه فالحج عباد الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى مولاه أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وقال في فدائل الحج أيضا من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من حج هذا البيت ولم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أما حكمه فهو فريدة في العمر مرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيله قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله أفي كل عام قال لا لو قلت نعم لوجبت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام إذا كان ثواب الحج كبيرا وأجره عظيما فلا ينبغي لمسلم أن يتقاعس عن أداء هذه الفريدة ويصوف بها بذريعة أدائها فيما بعد الأيام والأعوام وهو لا يدري ما يحدث ما يحدث له والمستقبل مجهول والغد غيب ولا يعلم الغيب إلا الله فالواجب عليه أن يتعجل الحاج وأن يبادر لأدائه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعجل الحاج يعني الفريدة فإن أحدكم لا يري لا يدري ما يعرض له وفي رواية للأحمد والبيحقي من أراد الحج فليهج فإنه قد يمرض المريض وتدل الضال راحلة وتكون الحاجة فإذا حيئت لك يا أيها المسلم والمسلمة أسباب فلا تتقاعس فلربما أتتك ظروف ومشاغل حالت بينك وبين أداء هذه الفريدة إذا كانت اليوم إذا كنت اليوم صحيح الجسم خاليا من الارتباطات والمشاغل تملك المال الذي تنفق فاغنم هذه الفرصة يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد حممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة أي سعة فلم يهج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فيا من لم تهجوا فردكم أما قليل سوف يسارع المشوق سوف يشارع المشمرون ويتركونكم ويمضي المجدون ويخلفونكم في دياركم يرتهل هجاج بيت الله العتيق وأنتم تبقون أسارى قيود التعويق قعدت بكم الحمم الفاترة وآثرتم المساكن الطيبة والمراتب الفاخرة تريدون أرد الدنيا والله يريد لكم الآخرة فالدنيا فانية هي أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل وما عند الله خير وأبقى فاغتنموا ما عندكم فيا أيها الحجاج تعلموا أحكام الحج قبل يوم الحج والتزموا في حجكم بالأخلاق الإسلامية الفاضلة من الحلم والأنات وكظم الغيظ وضبط الأعصاب وتحمل حفوات الآخرين وعدم التسبب في إيذاء الآخرين وقضاء الأوقات في الذكر والعبادة والابتعاد عن أحاديث اللغو الباطل والكلام الفارغ من الجدال والنقاش السياسي الذي عفوا حتى يسلم حجكم فيكون حجا مبرورا الذي ليس له جزاء إلى الجنة إن شاء الله سئل الحسن البصري رحمه الله ما الحج المبرور فقال أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وعلى الإنسان أن يختار في حجه من ماله الطيب الذي لا شبهة فيه من الحرام فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فحرصوا عباد الله على المال الحلال الذي تحجون فيه وتنفقون في صدقاتكم لتسعدوا في الدارين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ya ku bayin Allah ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa mu hannu inda aka hane mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sani ya ku bayin Allah addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne wanda ke da faɗi addini ne wanda wanda suka rike addinin za su rayu cikin sa'ida duniya da lahira addini ne wanda ya dacewa da ɗiyan adam har zuwa tashin kiyama addini ne wanda ya dace da mutum kowane iri ne a cikin kowane zarfi yake na rayuwa a cikin kowane lokaci da cikin kowane ainihin guri ya yi daidai da kai ya ku bayan allah addinin musulunci aƙida ne da aiki addini ne na halaye kyawawa addini ne wanda ya tabbatar da gaskiya ya rushe ainihin karya addini ne wanda zai ci gaba da watsuwa ko da mushrikai ba sa so addini ne wanda ba wanda ya isa ya dise haskensa ya ku bayan Allah mu sani cewa wannan addinin mai falala an gina shi akan ka'idodi an gina shi akan rukunai masu girma daga cikin wannan rukunan akwai ainihin aikin hajji wanda yana ɗaya daga cikin rukunansa ko mu ce rukunin shi na biyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ma annabinsa annabi ibrahim alaihi salam ka shelanta mu mutane da aikin hajji su je aikin hajji a kafafuwansu su je aikin hajji bisa ainihin dabbobinsu su je aikin hajji don su amfana da fa'idodin da suke cikin wannan ibada su ambaci allah subhanahu wa ta'ala tare da yin ibadodi na aikin hajji a kwanaki kayyadaddu su ainihin yanka hadayensu su ainihin bar dattunsu a can wurin bayan sun warwara ranar ainihin goma da ainihin kwanaki masu zuwa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci a kan rukune guda biyar daga cikinsu akwai aikin hajji me aikin hajji aikin hajji a tarihi na malamai na shari'a shine ibada ce wanda mutum yake yi ta hanyar aikata abubuwa wanda suke sanannu na ibada kamar tsayuwan arfa kamar ainihin tawafi da sauransu a wuri wanda ke keɓantacce ba a yin shi sai a wannan wuri wanda ke ainihin ƙasan makka ba a yin aikin hajji ko a cikin kowane gari ne inda adda kai dutse irin dutsen arfa ba za ka iya tsayuwa ba sai a dutsen arfa dole ne sai a wuri keɓantacce dole ne kuma a cikin lokaci keɓantacce ba za ka tafi ba yanzu kamun lokacin ka je ka yi aikin hajji ko ka tafi kamin watanni na zuwa a ce tun da ban yi ba lokacin aikin hajji in je in rama shi dole ne kuma wannan aikin ya kasance ya dace da ainihin sunna ya ku bayan Allah aikin hajji bulaguro ne mai albarka bulaguro ne mai tsarki bulaguro ne wanda mumini zai je ya gana da ubangijin shi subhanahu wata'ala a cikin dukkan lokutukansa cikin kiyaye ibadodi da zikiri da lokacin da zai dawo gidansa ruhinsa ya tsarkaka ruhinsa halayensa sun gyaru zai komo gida zunubansa sun gogo insha Allahu ya ku bayan Allah aikin hajji yana daga cikin manya-manyan ayyukan hajji wanda ake samun kusanci da ubangiji subhanahu wataala akai ai aikin hajji yana da falala abu huraira Allah yarda da shi yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yi falala sai ce imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sannan sai mi jihadi fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai jihadi fi sabilillah kokari wajen ɗaukaka kalmar Allah kokari wajen ba addini kariya kokari wajen yada da'awa addinin musulunci sannan suka ce sai mi qala hajjun mabrur hajji karbabbe kubutacce da dukkan nau'ikan tawaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace game da ainihin falalan aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji bai bata aikinsa da fasikanci ba bai bata aikinsa da yawan yasassan zance ba ya cika aikin hajjin shi da zikirori da ibadodi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar zai komo gidansa an gafarta mushi dukkan zunubansa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma cikin wani hadisi hajji kubutacce hajji karbabbe baya da wani sakamako sai aljanna wannan babbar falala ce duk wanda ya hajji karbabbe babu wani sakamako a ce ladan shi dari ko ladan shi dari biyu ko kaza Allah subhanahu wataala ta hanyar annabinsa cewa ladansa shine mi shine aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma duk wanda yayi aikin hajji bai ainihin bata aikin shi ba da ya sassan zance bai bata aikinsa ba da fasikanci ya bi dukkan ƙa'idodin da aka shar'anta na aikin hajji to zai komo gida kamar yadda ma'aifiyarsa za a yi shi zai komo sulum an wanke shi daga dukkan ainihin zunubansa wannan falala ce idan aikin hajji yana da wannan falala so nawa zan yi aikin hajji aikin hajji so guda ake so alalaƙal na wajibi mutum ya aikata a cikin rayuwarsa ali bin abi talib ya ce yayin da allah ya sabko ayar lillahi alannasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila allah subhanahu wataala ya wajabta ma mutane ziyartar ɗakinsa don yin bauta ga wanda allah ya sauƙaƙe ma sai suka ce kowace shekara za mu je kowace shekara za mu je ya manzan allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru a na ukunsa sai ce la ba kowace shekara ba ya ce da na ce eh da ya zama wajibi da ko da yawa mun gaza ya ku bayan Allah idan aikin hajji yana da wannan ladan mai girma idan aikin hajji yana da wannan gara basa da ubangiji ya yi tanadi ga wanda suka yi aikin hajji bai dace ba ga mumini wanda Allah ya yassare masa daman yin aikin hajji ya rika cewa sai gobe sai jibi sai in Allah ya kiraye mu Allah ya gama kiranka tun da ya baka dama Allah ya gama kiranka kawai kai ne baka yi niyya ba ya ku bayan Allah baka san ba mi zai faru a kwanaki na gaba wanda kai ta sai jibi sai baɗi baka san mi zai faru ba takan yi ka kasa kaiwa baɗin takan yi ka kasa kaiwa kwanakin da ka kara ma kanka saboda ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala bal wajibi ga kowane musulmi da musulma wanda Allah ya yassare musu dama aikin haji su gaugauta zuwa aikin haji wannan shine riban dukiya kuma ita ce riban dukiya ita ce dukiyar da za ta amfane ka da ita ce za ta taskantu sauran kawai kana tsaro ne ga magada daga lokacin da Allah ya karɓi rayuwanka ta koma hannun magada kai tsaye tsaro kawai ka yi musu ya ku bayan Allah mu yi gauga wajen aikin hajji manzon mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku gaugauta yin aikin hajji ai aikin farilla aikin hajji na farilla saboda ɗayan ku bai san ba mi zai bujuro mishi a kwanaki na gaba ya ku bayan Allah mu yi gaugawa mu aikata aikin hajji takan yi mai rishin lahiya ya rishin lahiya ta hana ka zuwa aikin hajji ka usar yadda damarka ko kana da abun hawan da zaka ta yi takan yi abun hawan ya kwace ko kuma wata bukata ta bujiro maka ya kai ba Allah idan hanyoyi na aikin hajji guzirinka da wanda zaka ta yi da wanda zaka bar ma iyalanka ya yassara a gare ka kar ka tsaya ka rika sai gobe sai jibi kar ka tsaya ka rika ainihin sando kar ka tsaya ka ce kana tsoron ainihin talauci ka je ka sauke wannan farali ka rabu da dukkan wani abu wanda zai shagaltar da kai na rudu na shedan kamun wani lokaci wanda zai zo wanda zai shagaltar da kai akan aikata wannan aikin hajjin ya kai bawan Allah idan yau kana da lahiya kana da dama kana iya rashin lahiya wa'ansu matsaloli suna iya bujirarwa dukiyar da take hannunka yanzu tana iya ainihin salwanta muhimmantu mu ribaci ainihin damar da muke da shi ya ku bayan Allah yanzu idan muna da dama ba mu samu aikin hajji ba nan da 'yan sati guda ɗaya biyu za mu ga bayan Allah wanda suka yi niyya wanda suka saka dukiyansu don jihadi na aikin hajji don zuwa sauke wannan falalin suna tafiya suna barin ku a cikin gidaddajinku suna tafiya suna yi muku bankwana kuna nan kuna tsare da sau gobe sai gobekinku kuna nan kuna ainihin tsare da dukiya ta magaja baka yi amfani ba da ita ya ku bayan Allah yanzu za ku gane su sun rika tafiya sun bar ku a cikin gidaddajin da kuke ganin su ne suka hana ku sun bar ku a cikin ainihin manya-manyan albashi mai tsoka da kuke da shi wanda kuna ga cewa idan kuka je aikin hajji kuna iya samun tangarda na rayuwa ubangiji yana kiran ku zuwa ga aikin hajji saboda Allah mai rahama ne yana son tausayi a gare mu Allah yana son alkhairi a gare mu duniya ba ta kai komai ba abinda ake tarawa ko mun tsadansa a nan za a bar shi abinda muka yi bauta da shi muka yi sadaka da shi muka yi aikin hajji da shi muka yi ayyukan ibada da shi shine wanda zai tsaya tabbatacce ita wannan duniya a cikin kaɗan ma ba ilgata ba ta kai kin kaɗan kaɗan ba ma wanda kuma ya rungume ta gaba ɗaya shine mahi kaskanci da mahi sanin manuha wanda ya rungume ta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa Allah karka sanya duniya ta zamanto ita ce babban gurinmu wala mablaga ilmina wala muntaha amalina ya ku wanda kuka yi niyyar aikin hajji da ma wanda suke son su yi aikin hajji in ba su samu dama bana ba ku koyi aikin hajji tun kamun ku je aikin hajji ku koyi aikin hajji tun kamun ranar ta zo ka zuba dukiya mai yawa fiye da miliyan biyu fiye da haka nan ka yi guziri ka ainihin ɗauki a guziri a hannunka ka bar ma gidanka dukiya ce mai yawa to karkace kuma ka dawo daga aikin hajjin gaba ɗaya gaza karɓuwa saboda mi saboda ka ta yi da jahilci kana da dama ga malumai Allah ya sare ka je wajen malumai su karantar da kai yaya ne ake wannan aikin haji kai dai iyalanka za ka ta yi ku ta yi a karantar da ku yaya ne ake aikin wannan aikin haji ko da da gida a wajen aikin haji to kai kamun a sanar da cewa kaza za a yi ka sa abin da za a yi a wuri kaza ka sa abin da za a yi kowace ibada ba aikin haji kadai ba duk ibadar da za mu yi mu yi ta akan ilimi kan mu yi ta akan jahilci kan mu yi ta akan al'ada kan mu yi ta kawai don in je in samo titir na alhaji kan yi ta kawai na ta yi don a rika kira na alhaji wani kan yi ta kawai don a rika sanya ni cikin masu wadata na je na ƙara zuwa a'a in yi fi sabilillahi in yi don neman kusanci ga Allah subhanahu wataala saboda haka kenan in karance ta ya ku alhazai idan muka je aikin haji mulzamtu da halaye wanda suke kyakkyawa na musulunci na juriya duk lokacin da aka ce an hana al'umma suna curuwa da juna za ka ga mutane suna da ɗabi'o'i daban-daban da halaye daban-daban mu zamanto mun siffatu da hali na juriya da haƙuri da rike ainihin hushi da ainihin rike ainihin saukin hasala ya ku bayan Allah abubuwan da wanda muke tare da su suka aikata na ainihin wawanci mu yi haƙuri mu karantar da su mu zamanto 'yan uwan juna mu kame hannunmu akan cutar da 'yan uwanmu mu cika lokutukanmu da zikiri mu cika lokutukanmu da addu'o'i mu cika lokutukanmu da ibadodi daban-daban don ita muka je mu je kallon titina ba ko motoci ko tarin jama'a mu nisanci zance a cikin ainihin taron aikin hajji a cikin rumfuna na aikin hajji mu nisanci wannan mu rungumi zikirori mu rungumi ibadodi mu bar duk wani yasassan zance duk wata tattauna ta siyasa da duk wani abu wanda baya da amfani mu nisance shi mun je ibada ne cikin wannan kwanaki goma wani zai wata kwana ashirin wani fiye da haka nan dukan mu ɗauke shi tafiya ce ta imani tafiya ce ta gyaran zuciya tafiya ce ta gyaran rai da haka ne hajjinmu zai zamanto mabrur zai zamanto karɓaɓɓe mu dibi wa'annan mutanen su tuna mana ranar tashin kiyama an tambayi hassanul basari rahimahullah wai me ake nihi da hajjul mabrur sai ya ce an ta'u da zahidan fi duniya idan ka yi aikin hajji ka komo kana mai gudun duniya ina nihin gudun duniya ka duniya ta zamanto yanzu gaban nan ita ce manuwarka ka ɗauke ta ba komi ba kawai wurin wucewa ne kar ya zamanto a nan duniya ne wajen kashe mahi yawan abin da ka samu a ya zamanto lahira ita ce manuwa wajen kashe abin da ka samu kenan ka dawo daga aikin hajji kana mai gudun duniya ragiban fil akhira kana mai kwaɗayin lahira wannan je wanda ya huto daga aikin hajji da wannan siffa shine wanda ya hajji mabrur Allah ya datar da alhazzanmu wanda ba samu daman tafiya ba Allah ya sare musu hanya ya ku bayan Allah kamun mu ta aikin hajji ba da kowace dukiya za mu je ba mu nemi dukiya ta halal dukiyar da babu babu shubha a cikinta baya yiwuwa ka ci femi nijar baya yiwuwa ka ci ainihin ko su ko su ko dukkan wani nau'i na ainihin caca kuma ka je ka yi aikin hajji da shi ka sani Allah mai tsarki ne baya karba sai abin da ke mai tsarki ba ma aikin hajji kadai ba duk inda zaka saka dalarka ka yi kokarin ka saka dala halal wannan dala halal kin ita za ta zamanto ta ƙara kusantar da kai ga Allah ita za ta zamanto sanadiyan karɓar addu'o'inka ka nisanci cin haram ka nisanci amfani da haram wajen kusanci da Allah subhanahu wataala don mu rabauta duniya da lahira Allah subhanahu wataala muke roƙo ya albarka a rayuwarmu gaba daya Allah ya amfanar da ni ya amfanar da ku da abin da ke cikin littafinsa mai tsarki Allah subhanahu wataala muke roƙo ya sanya hajjin mu karɓaɓɓe ne Allah subhanahu wataala muke roƙo ya gafarta zunubanmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu iyayenmu Allah ka yassare mu wanda ba su samu daman tafiya aikin hajji ba wanda suka samu daman tafiya Allah ka gafarta musu Allah ka yassare musu Allah ka ilmantar da su ka karba ainihin aikin hajjin su Allah ka gafarta mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka sanya mu mu kasance ƴan uwan juna mutahabina masu son juna Allah muna roƙonka aminci a cikin garinmu Allah muna roƙonka aminci a cikin ƙasarmu Allah muna roƙonka aminci da zama lafiya a cikin dukkan garuruwan musulmi Allah da abin da yi ƙarhin mu bai yi ƙarhin ka ba ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka mana kwanci hankali a ƙasarmu Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya Allah dukkan masu bukata daban-daban na alkhairi ka san kowa bukatunsa Allah ka yassare ma kowa bukatunsa na alkhairi astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa aqimis salat